أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عرف والقائم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna goma sha ɗaya ga watan Rabiul Akhir hijira na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da ashirin da shida ga watan Oktoba na shekara dubu da ashirin da hudu miladiya mun dawo kan karatu riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin muna cikin باب تحريم الظلم ورد المظالم muna cikin babin da yake magana akan haramta zalunci da kuma mai da haƙƙin wal'amur biraddil mazalim da kuma mai da da umarni da mai da haƙƙin wanda aka zalunta وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتهلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه رواه البخاري آه wani abu da rasu rasu yallahu an daga sai na biyu da Allah kara masa ya an yi nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga nan ziyara ne ta tabbata gare shi ya ce man kan indahu mazlamatun li akhihi wanda ya kasance a wajensa akwai zaluncin da yi wa ɗan uwansa min irbihi na daga mutuncinsa aw min shay'in ko kuma wani abu falyatahallalu minhu yau to ya warware abu tun daga yau qabla an la yakuna dinarun wala dirham kafin a zo lokacin da babu dinare babu dirham in kana lahu amalun salih in a wajen sa akwai aiki mai kyau to ki da minhu bi qadri mazlamati za a karba a gare shi gurgudan zaluncin da yayi wa in lam yakul lahu hasanatu idan a wajen sa kuma babu kyawawan ayyuka ukida min sayyi'ati sahibihi za a dauka daga cikin munanan ayyukan abokinsa fawmila alaihi sai a dora a kansa rawar bukari imam bukari ya fi wannan hadisi daman hadisan da muke karatawa suna mana magana akan haramcin yin zalunci ka zalunci wani sannan kuma da maida da maida a wanda ka zalunce shi ka bar masa zafinsa da wannan hadisi an samu shi da sai ya lura Allah kara masa ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance a wajensa akwai zaluncin da yayi na na dan uwansa min irbihi na daga mutuncin na uwan nasa ne aure shi ko wani na daga wani abu to wani ta halalu ne yau ya warware abun tun daga yanzu abun da ake fara ne shine duk wanda ya zalunci dan uwansa na daga mutuncinsa mutuncin dan uwan nasa to ya warware abun daga yau ko kuma na daga wani abu na daga mutuncinsa ko kuma wani abu ba ya warware shi abun da ake bada nan me mutunci shine ka ci mutuncin mutum ka zage shi ka walakanta shi to wannan zalunci ne ka da ka zabi ka zaje ka zage shi ko ka walakanta shi ko kai wani abu akan sa mummuna ko ka yabe shi amma yabon da yake nufin zagi ko ka zage shi zagi da daman zagi ne ko abin ta yi yawa har ka ji hannunka ka mare shi ko ka doke shi ka ci mutunci zari a gaban jama'a ka walakanta shi a gaban kowa da kowa sai ka masa wannan aikin ko kuma ka masa wani abu na daga zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka warware abin tun daga yau ka warware shi a yanzu kafin lokacin da zai zo lokacin da babu dinare babu dirhami akwai lokacin da babu dinare babu dirhami shine gidan lahira ce in an je gidan lahira to ba maganar dinare ba maganar dirhami shine ba maganar dukiya ba maganar karfi yau ba wani mai karfi ba wani mai dukiya amma yanzu ka ci mutunci mutum ka walakanta shi a nan gidan duniya ba mu mamaki ne da nika samu da cewa ne na ci mutuncinka na walakanta ka na maka abu iri kaza ka yafe mini zai ce ya yafe ko kuma ya ce a'a ni kana son ya yafe maka gaba ne ya kira wasu maku na kudade shi ka bashi in ka ba da wannan kudaden to zan yafe maka sai ka bashi sai shi kenan ya wuce to shi ne alaihi salatu wasallam ya ce to ka dage ka warware abincin daga yau yau kafin a zo ranar da babu dinari babu dirham ranar da babu dinari ranar kiyama ke in ka zalunci mutum ko ka cuce shi ko ka ci mutuncinsa to ka warware abu a gidan duniya kana fi lahira haka wani na maka abu kaza cin mutunci ne na sani na maka abu kaza zalunci ne na zalunce ka na zo ka yafe mini na zo ka yafe mu in yace a'a ba zan yafe maka ba sai dai ka bani amfani iri kaza ya kira wasu abu dan dukiya ce ka kawo dukiyarsa shine maimakon abin da kai mai cin mutunci ko walakanci sai ka bashi ko kuma ya ce gaskiya ne zai kama abu kaza kafin ya yi sai ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan abun kafin ranar da za ta zo rar da bakka da dama shine idan ka ka tafi kenan ka tafi lahira in ka je lahira ka je da zulban zulban mutane da cin mutunci su da kai da walakanta da kai da zafi su da kai to nan kan ba ba wata magana ya za a yi in ka lahu amalu salih in ka je da ayyuka na gari za a karbi ayyukan naka gurgudun zalunci da kai mutum a cikin aiki da za a dauka dan wannan ranar ba dukiya wanda ake za a gidan dukiyar ka biya shi a wannan ranar ba komai sai aikin ka to aikin da ka je da shi aikin da ka je da shi wanda Allah ya karba ka san aikin ma zai ta ce ko to aikin da ka je da shi na ayyukan ibada wanda Allah ya karba ya yarda da aikin wannan aikin za a ɗauka gurgurin zaluncin da kai mutum a biya shi to ayyukan da kai ma in za a tace su ya suke aikin da Allah ya karba ake magana wanda babu ya a cikinsa babu nuna kai a cikinsa babu kana yi domin mutane dan Allah kake yi lillahi kake aiki to wannan aikin ba cikin aikin gannan shi za a ɗauka gurgurin zaluncin da kai mutum na cin mutuncin sa ko na walakanta shi ko na wani abu mai kamar wani ko na zalunta sa sai a biya shi to in kuma Allah ya kiyaye mutum ya je bashi da aiki mai kyau ya je babu ayyuka masu nagari da ya aikata to za a ɗauka daga cikin munanan ayyukan wannan mutumin da ya zalunta sai a tsora masa shi kuma a ƙara masa kan munanan nasa to wannan hadisin abin da yake karantar da mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zalunci wani a duniya abu dan uwanka ko abokinka ka ci mutuncinsa ko ka walakanta shi ko wani abu na haƙƙinsa ka rike to ka dage ka warware abu tun daga nan a gidan duniya kafin a wayi gari ranar da babu dinare babu dirhami shine ranar da mutuwa ta wata same ka in an shiga lahira babu wannan magana a duniya ne za a yi wannan abu to in ka ci mutuncin mutum ko ka walakanta shi ko ka zalunce shi ka warware a duniya in an je lahira ba ayyukan ka kyawawa za a ɗauka a biya shi in akwai su in babu kuma za a ɗauko ayyukansa munana da ya aikata shi din sai a ɗora maka kaga shi kenan mutum sai tashi a tsakar babu akwai hadisin yana gaba za mu karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muflis shine wanda ya je lahira ka je da tarin ibada ga sallah ga azumi ga sadaka ga zakka ga ne amma ka ji mutuncin wancan ka zagi wancan ka mari wancan ka doki wancan ka yi fada da wancan ka yi wani duk ka yi ga ayyuka ka je da su da na ibada amma ka yi abubuwa ba iyaka sai a dauke a dauka ba wani a dauka ba wani ana ta biya ana biyan mutane zaluncin da kai sai a biya ku kaf sai ka tashi baka da komai a zo ma har a rasa abin da za a biya su wani gini sai an ɗauki sai an ɗauki zunubansu an ɗora maka saboda haka sai sallallahu alaihi yana sanar da mu cewa mu dage mu gyara kar mu cuci wani in mun cuce shi ko mu warware abincin daga duniya kafin gidan lahira na da gidan lahira to babu magana وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلى جلسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي أنا مثل سبتا غريش ياتي المسلم شي مسلمي من سلم المسلمون shine wanda musulmai suka kukuta min lisanihi daga harshensa wa yadihi da kuma hannunsa wal muhajiru wanda ya hijira man hajara ma da Allahu an wanda ya kaurace akan abin da Allah ya hana mutabakun alai bukari da muslim sun rawaita wannan hadisi shi ma wannan hadisin dai har yanzu yana cikin wannan babi da yake magana akan harshe akan yin zalunci an samu hadisin daga Abdullahi da Abu Sa'ad Allah ƙara musu da dace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi shine wanda musulmai suka kukuta daga sharrin harcensa da kuma hannunsa al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine musulmin da musulmai suka kukuta daga sharrin harcensa da kuma hannunsa to anan daga tun a makamul islam tun a gidan musulunci ake gaya maka cewa in musuluncin yana da kyau sai musulmai sun kukuta daga sharrin daga harcen ka sharrin harcen da kuma hannunka idan musuluncin yana da kyau su kukuta daga wannan idan ya zama kana musulmi amma ɗan uwanka musulmai ba su kukuta daga sharrin bakinka ba abin da kake faɗa ba su musulunci gaba shi da kyau musulunci gaba shi da kyau ba za ka kawo musulmi da kai musulmi ne amma musulunci marar inganci marar kyau kake da shi dan da yana da kyau to za su kuda daga sharrin bakin ka daga shiga sharrin abin da za ka faɗa amma yanzu mutum musulmi ne yana an ku sunan musulmi amma mutane ba su kuta daga sharrin bakinsa ba duk inda ya zauna zai zagi wani duk inda ya zauna zai ci mutuncin wani duk inda ya zauna zai yi gulman wani duk inda ya zauna zai bata wani aikinsa kenan zai wayi gari yana zaune a daba yana zaune a dabarsa yana taɗin wani taɗin wani yake a dabar yana maganan wani har har lafar har dare ya sa maganan wannan yayi ya gama a ɗauko maganan wancan a sake sagawa a yi a gama a ɗauko kuma kowa aka ɗauko maganan sa zagin su za a ci mutuncinsa kaga musulunci mutum shi da kyau idan musulunci gana da kyau za ka kame bakin kare ba za ka na magana akan mutane ba kyan musulunci ga shine kai shiru karka wani mummuna magana akan kowa amma bakin mutane bai shiru ba to musulmi shine wanda musulmai suka kukuta daga sharrin bakinsa ya jira bakinsa shi za ni sallallahu alaihi wasallam wani hadisi cewa wa sahabinsa kuffa alayka lisanaka ka kama harshenka yace ya rasulullah ya zai na kama harshe na kuma bayan jini ke magana yace ba rubuci abin da ake faɗa ba ana gaya maka cewa ka jira abin da bakin ka zai faɗa amma wani bakin sa ba shi da linzami ba shi da sakata ko duk abin da yazo faɗa zai kawai ya ta faɗa maganganu da ƙarya da gaskiya ya ta faɗa gaskiyar ma wace gaba da balle ƙarya gaskiya wace gaba da bai akan mutum ka zauna kana taɗi abun da ya wata kuma gaskiya ne to ba su kai wannan ne abun da kake wala akan mutumin gaskiya ne ba kai ya kake yi ba haka abun yake to ba sai ka faɗa ba ba da ka faɗa ba balle kuma in ƙarya kake shiryawa kake shirya ƙarere kana faɗa ai yayi kaza ai yanzu ma kaza yake ai kaza kaza ai kaza kaga bai bai kubuta daga sharrin harcen ka ba kisa alqur'ani ya ce mana yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar tashi alkiyama a wannan ranar ne harasa za su ba da shaida kan mutum harkenka zai faɗi duk abubuwan da kai ta faɗa zai ba da shaida da kansa zai magana sannan ka gane an ce maka wayar da hannunka hannunka ma bai kufur daga sharrin mutane ba ka cuci wannan da hannunka ka zalunci wannan da hannunka ka sa hannunka an cuci jama'a wataƙila kana yin za ka sa hannu ne kafin abu ya yiwu na zaluntar mutane sai ka sanya hannu ka je da hannunka dai a ciki a cikin abubuwa da yawa ka cuci mutane da hannunka to ran da alkiyama hannun nan zai ba da labari duk zalunci da kai yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim ranan hannu shi ma zai bada labari yace ga abin da kai duk abin da kai hannayen kan nan ka aikata da hannayen ka hannun nan za su bada yace ga abin da kai ga abin da kai ai wani ma da aka tuce shi mu muka yi ai wani ma da aka zalunce shi mu muka yi ai wani ma da aka masa kaza mu muka yi hannayen kan nan za su ta bada shaida annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda mutunci da yake da kyau shi ne wanda musulmai suka kukuta daga sharrin bakinsa harcinsa da kuma hannunsa shi ne musulmi da ake yin musulmi ke wanda bakinsa bai shiga cikin mutuncinsu ba bai shiga cikin wani abu nasu bai zalunce su ba sannan hannunsa ma bai shiga ciki ba amma kana musulmi amma bakinka bai shi ba kana munanan maganganu akan mutane kana shiga cikin mutuncinsu kana walakanta su da bakinka kana aika sako da bakinka ko kuma da hannunka kake yi da kake tushi jama'a da hannayenka to musulunci mutum bashi da kyau ne ba kuma zalunci ne saboda kai an je lahira sai an warware duk abin da kai na zama da kai kana zagi wani kana cin mutunci da kana fata shi in an je lahira sai an warware duk abin da kai na duka kuma har janna gaji zai wada yace ai rana kaza a waje kaza ka launa ka ita din wani na awa kaza kace kaza kace kaza kace kaza kace kaza kace kaza kan nan duk zai ambaci ba mun da kai to sai zaka mudaji mu kiyaye shi sanin Allah kan mai gama da sai min husnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni kyan musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi ba shine musulunci ga kyau kenan musulmi wanda musuluncin sa mai kyau ne shine ya bar abin da bai dame shi ba amma kana musulmi sai ka dauko damuwar wani sai ka mai da damuwarka ka zauna ka tattauna ta ka tattaunawa a kanta ana rubuta maka kuma ana rubuta wani abin da kake bara rubutawa yake to in musulunci yana da kyau ba za ka shiga cikin wannan haka sanan nabi sallallahu alaihi yace wal muhajiru man hajara ma naha Allahu an wai mai kaure cewa mai hijira shine wanda ya hijira akan abin da Allah ya hana wanda ya hijira akan abin da Allah ya hana mun sani farkon musulunci ana yin hijira da garin makka a koma garin madina da ba ne sallallahu ya zo ya fito makka sai ya ce to shi kenan la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waliya yanzu kan babu wata hijira bayan an bude garin makka babu wata hijira yanzu kowa ya zauna inda yake sai dai jihadi da kuma niyya waɗannan ga suna to anan kuma ne sallallahu alaihi wasallam yake ga muku cewa hijiran da ake so kai shine ka hijirce ma abin da Allah ya hana ka bar abin da Allah ya hana shine ka zama muhajir ka zama mai hijira ka bar abin da Allah ya hana abin da Allah ya hana ai bari sa zaka yi ka bar abin shine ka zama mai hijira ba ka tashi gari ko kuma wani gari ba a'a in an matsa maka an takura maka an hana kai addinin ka to har yanzu zuciya ba ta dama inna ardullahi inna inna ardullahi wasi'a kasar Allah a yarwace take ka je ka go ina inda kake so ka je ka rayu in an takura ma inda kai kenan sai ka je wani waje ka addini kai da za a bar ka suke a kai addini in wannan ne in kuma ba haka bane to babbar hijirar shine ka ka kaurace wa abin da Allah ya hana shine ka maza hijira Allah ya hana abubuwa da yawa ga sunan wanda haramun ne ya aikata su in ka gana ma duk za ka yi duk abin da aka ce haram ne kar a yi in ka gana ma duk za ka yi shi to ya za a yi ba za ka yi shi ba shine sai ka kaurace masa ka ƙi kana da damar da za ka yi sai ka ƙiyarsa ka kaurace masa wa abun kenan to saboda haka wannan kuma yana nan har zuwa ƙarshen rayuwar da mutum zai yi zai kaurace wa abubuwa munana ana yin karya sai ka kaurace ma karya ai ai kai karya ba za ka yi ba ana sata sai ka kaurace ma sata ba za ka yi sata ba ana hassada sai ka kaurace ma hassada ba za ka yi hassada ba ana yin gulma sai ka kaurace ma gulma ba za ka yi gulma ba ana yin zina sai ka kaurace ma zina ba za ka yi zina ba in ka gana ma duk irin waɗannan abubuwan za ka ji karkata su amma kana ji kana ganin za ka bar abun ka bashi shi ne ka zama almuhajir ke mai hijira ka hijirce ma abun ka ƙi ka aikata shi ka ƙi ka aikata shi mummunan aiki duk abin da Allah ya hana ka tsaurace masa karkaje kusa da shi kusa da shi ma karkaje wa anhu radiyallahu anhu qala kana ala saqali nabi sallallahu alaihi wa sallama rajulun yuqalu lahu كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباعة قد قلها رواه البخاري آه وعنه رضي الله عنه daga sai na Abdullahi bin Abu Al-As Allah ya kara masa yadda kare ya ce kana la saqalin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin iyalan annabi biyar da kana saka gare shi rajulun akwai wani mutum yuqalu lahu kirkira ana ce masa kirkira famata sai ya rasu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsiyara da kalla sabbata gare shi yace huwa fi nar wannan mutum yana wuta fa zahabu yanzuruna ilayhi sai suka tafi suna dubawa a cikin sa fa wajadu aba'atan sai suka samu wata riga kad gallaha wanda ya kasance ya ɗauke ta rawahu bukari imamu bukari ya zuwa kan hadisi to wannan babin kamar yadda muka sani yana mana magana akan haramci akan zalunci ne kar mu ce zalunci kanka sai ake gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin iyalansa wanda suke nauyin su yake kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shi ke lura da su da rayuwarsu gaba daya akwai wani mutum da ake ce masa kirkira malami sun yi sabani a cikin kafin na sunan wannan mutumin wasu suka ce ana yin fataha wa kafin din a ce karkira wasu kuma suka ce ana karanta shi da kisra din da wannan mutumin da shi ake fita wajen yaƙi da dukkan abin da ake yi na jihadi da shi ake yi kuma kafin daga cikin karuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya mutu da ya rasu sai da Allah zai ce wannan mutumin dan wuce ne dan wuce ne mutum a ana ganin ya ya je wajen yaki ya an yi an yaki da shi ya ya yi shahada sannan a ce masa rasula sabani sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi suna bincikawa akan lamarin sa menene sababi menene dalilin da yasa ya tsarta sai suka samu aba'atan targallaha sai suka samu wata riga ko wani mayafi a cikin kayansa ya dauka a cikin kayan ganima da aka samu bai jira an raba ba an bari na zaba sai ya dauki sai ya dauka sai da Qur'ani ya gama cewa wa ma kana li nabiyyin yughal wa man yaghlul yati ma ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ya gululu shine yayi ha'inci ya dauki kayan ganima kafin araba kaga da shi aka yi yaki da shi aka sha fama da shi aka yi komai sai ya dauki wani abu a cikin kayan ganiman nan kafin araba ba shi to ya tibi ma galla yawmal qiyama zai zo da abin da ya dauka da ranar da kiyama zai yi da fanka ya zo da shi kaga wahala da ta kare in maganin yaki an yaki da shi an sha wahala da shi an gama komai amma ya gagara hakuri ya jira a raba a bashi kafanka sai ya dauka to wannan shine ake ce masa gululu to in mutum yayi gululu shikenan ya fi magalla yawar kiyama zai zo da wannan gululun da yayi ranar da kiyama to wannan kayan aka je aka samu aka samu wani riga ko wani mayafi a cikin kayan da ya sace ya sace ya sace shi ya dauka bijira a raba amma shi da kuma na'am نعم نعم نعم na ai idan mutum ya dauki abu ko da in an kasa zai samu sama da shi ko kasa da shi to ya yi gululu kawai inda ya riga ya dauka abin da ake nema wajen da shine ya jira a raba a bashi ya jira a raba a bashi saboda me dole akwai nau'in zalunci a ciki ko ya zalunci kansa ko ya zalunci jama'a zai da biyu idan ya dauki abin da ya zama daidai da abin da za a bashi ne to ya jira a raba shine abin da musulunci ya tsara masa in kuma a ya dauki abin da ya fi karfin abin da za a bashi ne kaga ya zalunci sauran to saboda haka musulunci bai yarda da wannan ba kwata kwata in an zo an kasa abu dan kana tsammani kana da haƙƙi a ciki sai ka je ka dauka kafin a baka to musulunci bai yarda ba balle kuma wajen ganima wajen yaki an je an sha wahala an samu ganima sai mutum ya je sata idan mutum ya je sata to sakamakon sa wuta ne kawai zai je da abun fara tashar kiyama zai zo da shi filin kiyama za zai zo da shi da abu a wuyansa mun karanta hadisan baya mutum na tashar kiyama wani za ka shi ya zo da rakumin sa ko wani ya zo da akuyarsa wani ya zo da da abun da ya dauka da duka wani da kajinsa zai zo wani da korin zama zai zo da shi a wuya abin da mutum ya dauka to saboda haka hadisin yana karantar da mu cewa in an kira gani ba ko yanzu ko da ba a yaki a hali da muke ciki yanzu in an zo an raba an samu abu a raba ba to ba ta ka dauka ba ka jira a raba in aka raba in aka baka to shine rabonka in kuma kai za ka dauka ba ba a raba an baka ba to kai gurur kuma ya gurur ya fi ba galla yau da kiyama wanda yayi gurur kuma ya dauki abin da ba bashi ba to zai zo da abudan ta shari'a saboda haka a kusa da zama a ciki da zamu gani wanda suna magana haka ne a wa nabi bakarata nufay bin al-haris radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna az-zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard as-sanatu 12 shahran منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الهجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النار قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجئوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه wannan hadisin kuma an samu shi daga Abi Bakrata Nufai bin al-Harith Nufai dan Harith radiyallahu anhu Allah ya dade shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi ya da mutala tabbata gare shi kala ya ce inna zamana kadista zara kayati lalle zamani ya juya ya dawo kamar yadda yake a farkonsa yawma khalaqa Allahu samawati wal ard kamar ranan da Allah ya halicci sammai da kasai as-sanatu ishra isna ashara shahran shekara watanni ne guda goma sha biyu mina arba'atul hurum a cikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyatun guda uku a jere suke zulqa'ada shine watan zulqa'ada wa zulhijja da zulhijja wa muharram da kuma muharram wa rajabun da kuma rajab wa rajabun da kuma rajab mudarril ladhi baina jumada wa sha'ban shine watan da yake tsakanin a kabilan mudar wanda suke kiyaye shi wanda yake tsakanin jumada da kuma sha'ban jumada ula da jumada akir kenan da kuma sha'ban ai shahrin hada kan islam sun ce wannan wani wata ne muke ciki qulna allahu wa rasuluhu a'lam suka ce allah da manzonsa ne ya sani fasakata sai shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi har muna tsammani zai kira watan da wani suna ba sunan da muka sani ba qala alaysa zulhijja yace ba wannan watan zulhijja bane kulna bala muka ce eh qala fa ayi baladin hada yace to wannan wani gari ne muke ciki kulna Allahu wa rasuluhu alam muka ce Allah da manzonsa ne suka sani fa sakata hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi sai muka sai shiru sai muka yi zaton ma zai ambace shi da wani sunan da ba sunansa ba ƙara sai ce alaisa balda ba wannan shine garin makka ba kunla bala muka ce ƙara sai ce fa ayyo min hada to wani rana ne muke ciki kunla sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa ne suka sani fa sakata sai ya shiru a tada nan na annabi sai musammihi da gairi ismi har muna zaton zai kira shi da wani sunan da ba da sunan da muka sani ba kala sai ce alaysa yawmun nahar yau ba yau ne ranar yanka ba kullu bala muka ce haka ne kala sai ce fa inna dima'akum ku sani jininku wa amwalakum da dukiyanku wa aradakum da mutuncinku alaikum haramu akan ku haramun ne ka hurmati yawmikum hadha kaman alfarma kaman haramcin wannan ranar taku fi baladikum hala a cikin wannan garin naku kaman alfarman wannan garin naku fi sharikum hala kaman alfarman wannan watan da kuke wa satalqauna rabbakum sannan ku sani za ku riski ubangijin fa yasalukum an a'malikum zai tambaye ku akan ayyukan ala ku saurara fala tarji'u ba'di kuffaran kar ku koma a baya na ku zama kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd tashin ku suna bugan wuyan tashi ala ku saurara li yuballighu shahidul ghaib wanda yake nan ya isar ma wanda baya fala'alla ba'du man yablughu watakila wanda za a isar masa an yakuna aw alahu min ba'di man sami'ahu ya kasance ya kiyaye fiye da wanda ya ji magana sun makala sannan sai ya ce alahal ballar shin na isar alahal ballar shin na isar ƙulla na muka ce e ƙala sai ya ce allahun mashahad allah ka shaida mutabakun alaihi bukari da musulmi suka rato wannan hadisi wannan hadisi mai tsawo an samu shi daga abi bakarata nufai bin al-harith allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azantarwa a cikin sa yake cewa lalle zamani fa ya juya ya dawo kamar farkon lokacin da ya fara abin da yake nufi da zamani anan shine na nufin shekara shekara fa ta juya ta dawo kamar yau ne aka ce an shiga shekara to har shekara ta sake zagayowa kuma kamar yau ne Allah ya halicci sammai da ƙasa Alaihi salatu wasallam yana musu wazi akai yana ga musu cewa ita fa shekara watanni ne guda goma sha biyu إن عيد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara mana cewa watanni a wajen Allah guda goma sha biyu ne watannin nan da muka sani Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumada Ula Jumada Akhir Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Zulqa'da Zulhajj waɗannan su ne watanni a wajen Allah guda goma sha biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma su ne guda uku suna jere ina ce abu mai alfarma daga haramci ne har ake ce masa alfarma din abinda haramun ne a wani abaci waɗannan watanni su ne zulƙida da zulhajji da muharram ko a jahiliya ba a yaƙi a cikin su balle a cikin musulunci ko yaƙi ba a yi a cikin waɗannan watanni sannan da rajab waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ne ko yaƙi ba a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajab shine mudurul ladhi baina jumada wa sha'ban shine watan da kabilan mudar suke girmama shi suke kiyaye shi ba sa aikata mummunan aiki a cikinsa wanda yake tsakanin jimada jimada ula da jimada akir kenan da kuma sha'ban shi na ce jimada ula za ce jimada akir sannan kuma ce sha'ban ta ne sallallahu alaihi ya ce to wani wani wata ne muke ciki suka ce Allah ne da manzon sa ya sani kaga duk wanda yake wajen ya san watan da ake ciki amma saboda ladabi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su faɗa ba sai suka ce Allah da manzon sa ne suka san wani wata ake ciki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru har suna zaton zai kira sunan wani wata ba watan da ake cikin ba sai ce ba watan zulhijja bane suka ce eh shi ne sai ce wani gari ne muke ciki suka ce Allah da manzon sa ne san garin da muke ciki nan ma yayi zuwa suna tsammanin za a kira garin da da sunan wani suna ba sunan da suka sani ba sai ce ba wannan garin ne mai alfarma ba garin Makka suka ce eh haka ne sai ce to yau wani rana ne muke ciki nan ma suka ce Allah da manzon sa ne suka sani sai da suka yi tsammani zai canja wa ranar suna sai ce ba yau bane ranar yanka suka ce eh haka ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to da jininku da dukiyanku da mutuncinku haramun ne a gare ku fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ala haramun alaykum da jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a gare ku ma'anarsa shine karka cutar da wani a cikin waɗannan da aka lissafa maka ka zubda jininsa ka cuce shi akan jininsa ko akan dukiyarsa ko akan mutuncinsa duk wanda ka taba a cikin waɗannan zalunci kai kuma sai Allah ya saka masa in ka zubda jininsa ka kashe shi ko ka ɗauki dukiyarsa ko ka ci mutuncinsa to ranar lahira zai zo da kai da abin da kai za a zo da abin da kai na wannan zalunci da ka masa a cikin jininsa ko a cikin dukiyarsa ko a cikin mutuncinsa waɗannan haramun ne na kowa kowa yake yawa kowa wannan malamai suka ce ba ma na iya musulmi ba har wanda ya zama musulmi ba inda kafirin ana zaman lafiya da shi to dole za a kiyaye masa jininsa a kiyaye masa dukiyarsa a kiyaye masa mutuncinsa to amma yanzu irin halin da muke fadawa ciki abubuwan da yake samu mu mutum musulmi ya kashe dan uwansa musulmi ya zubda jininsa mutum musulmi ya kashe dan uwansa musulmi ya zubda jininsa kaga wannan ba karamin masifa bane ba karamin bala'i bane dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran musulmi guda daya ya bi dakin Kaaba kaga dakin nan da ake zuwa ana dawa biya ana koyi a kan zako to jini musulmi guda daya ya fi girman wannan daki da a rasa musulmi musulmi guda daya halaka shi wallahi sai babu lajin to amma kaga irin halin da muke fadawa ciki a samu mutum musulmi ne a ce an yanka shi an fidda jininsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar Allah bai ta mana irin wannan abu kuma mu dage mu kiyaye wallahi kowa jinin sa haramun ne ko me yake yi in dai ba musulunci ne ya nuna abin da za a za a yi da jinin nasa ba amma kai dole ka kiyaye masa jinin sa sannan ka kiyaye masa dukiyar sa sannan ka kiyaye masa mutuncin sa kaga mutuncin nan mun da ke jawo bakin komai ba ka zauna ka ci mutuncin mutane ka da ke shi ba komai ba to wannan ma zai iya kai ga wuta ka zauna ka zagi mutane ka ci mutuncinsu kai kana ga ai ba komai bane ka zauna a daba ka ta zagin wani ko ka zauna kana ta gulman wani kana ga wani abu ga ba komai take yi ba to wannan abu zai kai ga wuta wallahi ka kana ga ba komai bane saboda ka shi ma mutuncin mutum zaka kiyaye masa mutuncin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar alfarman wannan garin garin makka gari ne mai alfarma yace ka hurmati yawmikum hada kamar alfarman wannan ranar ita ce ranar yanka din kamar alfarman wannan garin na makka kamar alfarman wannan watan wanda dukkan abubuwa ba a yi a cikin wannan lokacin sannan da salatu sun ce za ku rufi ubangijin ku da da ayyukan ku kowa za a zo da aikin da yayi a zo da ayyukan sa gashi a bude maza ce ga abun da kai duka a rayuwarka da duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu koma bayan sa mu zama kafirai muna muna yakan junanmu muna dukan wuyan junanmu abin da ake yanzu Allah ya kiyaye mu ya kare kiyayewa Falastinawa da da Isra'il abin da ake ciki ka gani ana kashe musulmai ana yaki yaki tsakanin juna to wannan musulunci bai da ka yaki kowa ba ka zauna lafiya da kowa musulunci ya koya maka inda zai barka kai addinin ka shikenan shi ma je ya naza amma ga irin halayen da muke ciki duka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake nan ya ji wannan magana da aka faɗa ya gaya wanda baya saboda ba an mamaki bane wanda aka sanar da shi din ya fi kiyayewa akan wanda ya ji saboda haka kowa ya kiyaye abubuwan da aka gaya masa na jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa na wani ba nasa kawai ba ya kiyaye nasa ya kiyaye na wani in ya shiga cikin ya zalice shi cikin jininsa ko cikin dukiyarsa ko cikin mutuncinsa ranar lahira in aka zo za a saka masa da duk abin da ka masa alaihi salatu wasallam ya ce Allah na isar Allah na isar suka ya ce musu shin kun shaida na isar suka ce mun shaida ya ce Allah ka shaida to wannan dai duk yana mana bayani ne akan kiyaye karka zalunci mutum a cikin wannan abubuwa da aka lissafa abin da muka ta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah ta farta mana albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon kiyayewa albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatar sa alkhairi Allah ya biya mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da zai zama fitina wa musulunci da musulmai Allah ya kare mu Allah ya kare mu da musulunci Allah ya karfafa musulunci Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya kare kafirci da kafirai albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين